Maganar subhana mai girma kowar riƙe ƙur'ana ba zai siyace ba. Ya'yan uwa ku sani ƙur'ani mai tsarki, saƙo ya zam daga jalla maɗaukakin sarki, zuwa ga bayi don sha'anan su yayi sauki. da nufin su bi shi gaba ɗai kar ya zamsinki domin su shirya tuba su zamo batattu ba wane mutum maganar subhana mai girma shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ‘yan uwa masu sauraron mu a duk inda kuke daga kowane bangare a wannan gari mai albarka na Kano. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Muna gode Allah subhanahu wa ta'ala da ya sake haɗa mu a cikin wannan shiri namu na taskar alkur'ani mai girma wanda kamar yadda aka saba yana zuwa kai tsaye ta nan gidan rediyo aminci kan mita 300.9 zangon fm daga nan birnin kano wanda kuma in ban manta ba wannan shiri ne wanda yake tattaunawa kan al'amuran da suka shafa alkur'ani kai tsaye amma a tsangayance shine kamar tsari kenan zan ce na karatun allo wanda ake tattauna batutuwa muhimmai wanda suka shafa alkur'ani ta abin da ya danganci logogi kenan kamar dabaru na yadda mutum zai sami cikakkiyar hadda ko yadda mutum zai ƙara gogewa kan abin da ya samu na haddar haddai zuwa mutum ya zama abin da ya zama a cikin harkar alkur'ani akan wannan tsari da muke tafiya na tsangaya wanda kuma in ban manta ba a shirye-shiryen da suka gabata tun asali wannan shiri yana tafiya ne da sunan gwanayen alkur'ani to amma Allah cikin ikonsa duba da cewar shi shirin gwanayen alkur'ani asalin yadda aka faro shi shine ana gayyatar ɗaya daga cikin manyan gwanaye a tattauna da shi akan rayuwarsa da kuma irin gwagwarmayar da ya akan harkar alkur'ani har ya samu kansa a inda ya samu kansa a halin yanzu to kuma ana nan ana nan sai aka ga dacewar gwani ibrahim milhara ya dora ya ci gaba da ba mu fa'idoji da amfanin nuka da kuma harji da logogi da sauran duk abin da ya shafi wasu sirrika na alkur'ani da kuma hanyar da za a samu sauƙin gane shi wanda hakan yake gudana suke gabatarwa da shi da gwani isa ahmad kashara da gwani misbahu aliyu baba gwani da kuma ni abdulbasid gwani rabiu fage alhamdulillah muna gode Allah subhanahu ta'ala ana cikin haka kuma sai shirin ya canja salo sai aka maida masa sunan taskar alqur'ani ya zama yanzu shirin da wannan sunan yake amsa taskar alqur'ani duba da cewa shi wancan shirin ana so ya zama na dawo da wancan din na gwanayen alqur'anin amma shi za a maida shi ya zama ranar laraba daga karfe uku zuwa hudu kamar yadda ake gabatar da wannan kuma za a ci gaba da gayyatar 'yan uwa gwanayen alkur'ani daga kowane sassa daga ko'ina don a tattauna da su domin hakan ya zamanto wata fitila da za ta haska wa 'yan baya da kuma wani ƙarin samun gogewa a rayuwa da kuma ƙara samun sauƙi akan harkar alkur'ani shi kuma wannan sai ci gaba da ansa sunan taskar alkur'ani wanda kuma za a ci gaba da gudanar da shi akan tsarin da ake tafiyar da shi shine kawo wa'annan mutashabihat din na alkur'ani shine kamar harji kenan wanda kuma gwani ibrahim mai dahara idan ba manta ba an kamo sauka tun daga farkon bismillahir rahmanir rahim har an zo alhamdu an shiga har an ci aya biyar an zo almustaqim kumsa kuma idan yan uwa basu manta ba ana kawo waken kumsa ne wanda hakan yana nuna irin kokari da magabatanmu mu manya-manyan malamanmu wayanda suka gabata suka yi na rubuta wayannan kumsoshi suka waro su daga cikin alkur'ani sannan suka waƙe su a cikin harshe na hausa wanda duk wanda ya samu ya haddace wannan waƙen to shikenan shi da matsalar kumsa dai a ce ya zo kan wata aya da ake yin kumsa a gurin bai sani ba to sai dai wani labarin ba wannan ba wanda kuma hakan duk mai sauraro na matukar mutum yana yin rubutun allo ko yana yin rubutun qur'ani zai tabbatar da abin da nake faɗa haka yake saboda abu na farko da yake fara wahalar duk wani dan sato shine kuri da kunsa saboda lissafi ne to idan mutum ya biya ta lissafin musamman sabon dan sato shi hankalinsa ya kai ga sai ya lissafa to daga inda aka samu matsala ya tsallaken aya ɗaya ko aya biyu to idan shi wannan nusin da yake rubutawa ko izin ayoyinsa misali ɗari ne an yi tsallaken aya biyu haga ya sami ragi a cikin karatunsa to dole in lissafi yake yi inda ya samu aya biyar ya kunsa ya samu goma ya kuri sha biyar ya kunsa ishirin ya kuri to a tsakanin ishirin zuwa ashirin da biyar sai zamana ya samu aya biyu ta gutsire ya ga daidai inda zai sami aya ishirin da biyar ya yi kunsa to a daidai nan gurin zai zame masa aya ishirin da uku ya samu da ya ƙara bi shi kenan lissafi ya karye masa sai a ga gaba ɗaya allon in allo ne in ma a takarda ne in ma a menene aka rubuta sai a ga gaba ɗaya an ɓata saboda an rubuta ba daidai ba sakamakon tsallaka da aka yi shine abin da ake cewa kara to amma dogon hangen nesa da tunani da kuma nazari na magabatanmu Allah ya saka musu da alkhairi da kuma irin hidimar da suka tsaya suka yi ga alkur'ani wacce ko abin da za a iya hangowa a gano tudunsa ko wanda ba za a gano tudunsa ba ake ganin mai sauki na to komai sai da suka rubuce mana shi suka ban mana shi wanda za mu amfana kuma mu ma mu kokari mu amfanar da yan baya suka waƙe mana kumsan nan a harshen Hausa suka waƙe mana ita a harshen Larabci aka waƙe ta har da Kanuri ma alhamdulillah haka kuri shi ma aka yi masa kai ba iya wannan ba har da wasu abubuwan ma daban-daban kamar wani harji mai wahala kamar irin su hayata ta an wake su kamar ba'adu guda tara su ma musu baituka guda ko uku ne cikin harshen larabci da sauransu da sauransu malamai sun yi irin wannan kokare kokaren daban-daban to alhamdulillah gwani ibrahim mai dahara an kamo wannan sauka ta bakin kumsa yanzu haka dinnan an zo daidai kumsan nan ta laqad kana lakum fihi mu'isatun hasanatun liman kana yarjullaha ta abin nan cikin suratul mumtahanati anan aka tsaya satin da ya wuce wanda kuma daga yanzu a kowane lokaci insha Allah muna sauraron shigo wasu shi gwani Ibrahim mai tsahara da shi gwani Isa Ahmad ka shahara da gwani mai tsawa Ali babu gwani da sauran yan tawaga dai baki ɗaya duk muna sauraron zuwan su kuma muna fatan Allah ya kawo mana su lafiya to wanda kafin ƙarasowar tasu insha Allah ina ganin zai yi kyau mu ɗora akan bayanan da muka kamo cewar idan an sami lokaci dama insha Allah za mu dinga dan dorawa daya biyu abin da ya samu zuwa uku shine maganar dan uwa da ya tambaya kan bambance bambance ko rabe-raben da suke tsakanin riwayatu warshin da kuma riwayatu hausin duba da cewa su ne manyan kirawoyi mashuhurai wayanda suka shahara a wannan ƙasa tamu ake yin karatu da su a cikin kira'o'i guda goma na alkur'ani wanda ake yin karatu da su to wa'annan guda biyun riwayoyin nan an fi karanta ƙur'ani da su musamman a wannan ƙasashen namu wanda da asali can riwayatuwar shin ita ce dukka in kayo afirka kayo yamma to riwayatuwar shin da ita ake karatu kuma har yanzu in ban manta ba tsarin har yanzu ƙasar maroko su har yanzu maroko magrib kenan har yanzu su da riwayatuwar shin suke yin karatu a gwamnatance a makarantu da sauransu duk kaga kayi karatu da wata riwaya sai da in ka zo a fagen ilimi da ilmantarwa to wannan wani fage ne daban amma karatu rasmi officially to in Allah yadda mutum da riwayatuwar shin zai yi karatu to mu ma da kasan nan haka muke daga baya kuma sakamakon ƙara samun ci gaba da muka yi na tafiye-tafiye za a je makka za a je sauran ƙasashen larabawa duba da cewa ita ruwa ta hafsin ta fi sauƙin karatu ba ta da tsaraba-tsaraba da yawa kowa ma zai iya karatu da ita ita ruwa ta hafsin kowa ma zai iya karatu da ita ita kuma da ta rashin akwai ka'idoji da wasu sharaɗai da sauransu wanda dai mutum zai yi karatu da ita a tadbiki sosai to sai ya cika wayannan ka'idojin da wayannan sharaɗan a wajen karanta ta to shine shi wannan dan uwa yayi tambayar cewar maganar su arje da alƙih da yattaƙi da sauran irin waɗannan ha'un ɗin wanda ake cewa da su ha'ul kinaya ko kuma ha'us sila ko kuma ha'ud damir wannan duk sunan ta ne guda uku to sai yake tambaya cewa da Allah ko za a yi bayani ko da a takaice ne kan wayannan sai muka ga can malamai a baya manya-manyan malamanmu da manya-manyan gwanayen alkur'ani shainan ƙur'ani da suka wuce sun yi rubuce-rubuce daban-daban daga cikinsu muka faɗa akwai sheikh muhammadu mutawalli wanda yake shehin shainan ƙur'ani ne na misra kuma tun shekaru aru-aru a baya can ya rubuta littafi mai suna hidayatul murid ila riwayati abi sa'id wanda shi wanda ya rubuta wannan littafin hidayatul murid sharhi ne ga ita waccan kasida ta shi muhammadul mutawalli wanda ya yi ita wannan kasida ne kamar yadda muka faɗa satin da ya wuce akan hanyar shaɗibiya akan tsarin imamu shaɗibi to akan wannan tsarin ya yi ita wannan kasida shi kuma wanda ya yi rubuta hidayatul murid shine muhammad sheikh ali muhammad abdabba sheikh ali muhammad abdabba shine wanda ya yi sharhin shi wannan manzuma ta sheikh muhammad mutawalli shehin malaman misra wanda idan ba manta ba satin da ya wuce mun kawo misali da baiti uku zuwa biyar bayan muƙaddima an karanta wani babi babin da yake maganar ma ja a bainar surataini abinda imamu warshin ya ƙara akan imamu hafsin tunda ya ce zai yi bayani ne akan su su biyun warsu da hafsu bambance-bambancen da suke tsakaninsu to bayan ya yi muƙaddima da baiti hudu sai ya yi babi mai sunan babu ma ja a bainar surataini babi zai bayanin kan abin da ya zo tsakanin surori guda biyu hukuncin da yake tsakanin surori guda biyu to mun ka kawo yana hukunce-hukuncen guda uku wayanda suka halatta da ɗaya wanda bai halatta ba tsakanin ƙarshen sura da farkon wata sura in kai ƙarshen sura za ka tsaya ka yi bismillah ka tsaya ka kama farkon sura sai ka yi ayar gaba sannan za ka iya haɗewa tsakanin su gaba ɗaya daga ƙarshen sura ka haɗe da bismillah da farkon wata surar ba tare da ka tsaya ka sha numfashi ba to sannan sai hanya ta uku ita ce in kai ƙarshen sura ka yi shuru sai kuma ka yi bismillah da farkon wata sura shi ma a haɗa ba tare da ka shaƙi numfashi ba to yana hanyoyi guda uku su ne malamai suke ganin halaccinsu wanda kuma ta hudun suka ce ba ta halatta ba ya haramta a karanta alƙur'ani a irin wannan tsarin shine mutum ya karanta ƙarshen sura ya haɗe da farkon bismillah sai kuma ya shiru a ƙarshen bismillahir rahmanir rahim sai kuma ya kamo farkon wata sura to sai suka ce wannan ya haramta saboda duk wanda yake sauraron ka zai yi tunanin cewa ita wannan bismillah da kai tana ƙarshen waccan surar da ka haɗe da bismillah kai shiru to don haka sai malamai suka ce wannan fuskar ta hudu bata inganta ba a karanta alkur'ani da ita to wayancan guda ukun da imamu warshin da sauran duk marawiyai na na na kira'o'in alkur'ani baki daya sun yi ittifaki akan su guda ukun nan sun kuma haɗa akan cewa wannan ta hudun bata halatta ba to amma shi imamu warshin yana da ƙarin wasu fuskoki guda biyu wanda su ne satin da ya gabata muka yi bayanin su shine saktu da kuma wasulu shi saktu da wasulu kowanne daga cikin dusu biyun nan in ka zo ƙarshen sura da farkon wata sura ta gaba ba za ka yi bismillah ba mun faɗi cewar saktu shine kaɗan yi shiru kaɗan mai da numfashi kaɗan ba tare da kuma ka tsaya shakan numfashin ba shine muka ce ka yi shirin kamar sakan ɗaya muka ba da misali kamar a riwaya ta hausa akwai inda ake yin saktu ɗin nan misali walam yaj'al lahu iwaja qayyiman li yunzira akan wannan iwaja ɗin za a ga an yi ɗan wata ɗan ƙaramin sun abinda ake cewa sinin da larabci za a ga an yi shi ko kuma kamar kallabar rana kallabal rana to wannan bal rana din nan shirin da kai ba tare da ka shaki numfashi ba shi ake cewa saktu ko wakila marraq man raq wannan man raq nan shirin da mutum ya dan yi shi ake cewa saktu to imam warshi yana da shi a cikin tsakanin sura da sura amma idan an gama surar za a kama sura ta gaba ba za a yi bismillah ba wannan shine saktu na imam warshin misali satin da ya wuce mun faɗa muka ce kamar mutum ya ce walam yakul lahu kufu'an ahad qul a'udhu bi rabbil falaq kaga ba tare da an shaki numfashi tsakanin ahadun da kuma qul a'udhu ba wannan shine saktu sannan kuma sai fuska ta gaba ita ce wasulu wasulu shine hadewa tsakanin karshen sura da farkon sura wanda kuma kowanne daga cikin ka kamo sauka da irinsa to da shi zaka yi ta tafiya ba tare da ka bambanta ka yi cakuɗa tsakanin sakatu da wasulu ba haka in a wancan ɗin ne in ka taho kana rarrabewa tsakanin su shine karatun da aka saba al'ada ka misali kufu an ahad bismillahir rahmanir rahim kul huwallahu ahad wannan qadul jami'i kenan to shi ma haka zaka tafi har ka sauka sannan in ka taho kana haɗewa tsakanin ƙarshen sura da bismillah da farkon sura shi ma haka zaka tafi ka sauka in kuma ka taho in ka zo ƙarshen sura kana tsayawa ne kai qadu akhir surati ووصل أول السورة بالبسملة وصل البسملة بأول السورة شيني كينكي قرشان سورة كيشرو sannan ka kama farkon bismillah ka hada ta da farkon wata surar to shi ma in aka wannan tsarin ka tawo aka zaka tafi to haka shi ma na in ka tsallako in ka tawo kana yin saktu ka zo karshen sura ghairil maghdubi alaihim waladdallin alif lam mim to in haka mutum ya tawo to haka zai ta fara sai ya sauka to sannan idan kuma ka tawo kana yin waslu shine kamar ka ce walam yakul lahu kufuwan ahadun qul a'udhu bi rabbil falaq to in haka shi ma mutun ya to haka zai tayi haka zai tayi har sai ya sauka to amma shine sai shi imamu warshin aka ruwaito wata magana cewar wasu daga cikin malamai suna ganin cewa idan an zo an tarar da wasu surori wanda ake cewa surorin nan suratul zuhur mun faɗe su guda uku shine yace to idan ka zo ka tarar da su akwai wailun likulli humazatin lumaza wailul lil mutaffifin la uqsimu bi hadha albalad la uqsimu bi yawmil qiyamah wannan surorin guda hudu kowace daga cikin hudun nan idan ka zo ka tarar da ita ka ga musurar da take kafin ita zaka kama ta to idan ka taho kana yin saktu ne to babban abin da zaka yi shine zaka yi bismillah a nan gurin wanda ka'ida kuma ba a yin bismillah sannan idan ka taho kana yin wasulu sadarwa to shi kuma in ka zo a daidai wannan surorin guda hudu za ka yi sakutu ne sai ka yi shiru to shi ne yake faɗa wa ƙadi za da bayyana suratai ne su kutahu wa waslan wa ba'dun inda zai sakti basmala bi zuhurin wa anzil wasli ya sukutu inda ha wa hi arba'un wailun wa wailun wala wala shi ne yake faɗa shi imamur shi ya ƙara a tsakanin sura da sura ya ƙara hukunci na biyar ko na hudu da na biyar a tsakanin sura da sura shine sukut shine sakatu din nan da muka faɗa sannan ya ƙara da waslu sannan ya ce amma a gurin wasu malaman suna ganin cewa idan mutum ya to yana yin sakatu din nan yin shiru a tsakanin sura da sura to idan ya zo zai yi bismillah lokacin da ya zo ya tarar da surar ta zuhur shine kamar la uqsim bi yawmil qiyamah muka faɗa muka ce hu ahlul taqwa wa ahlul maghfirati la uqsim to wannan maghfirati la din suna ganin cewa a ce maghfira kuma a ce la to sai suke ganin cewa ya kamata a bambanta hukuncin to shine mutum ya to yana in sakto anan to kawai in yazo zai ce huwa ahlut taqwa wa ahlul maghfirati bismillahir rahmanir rahim la uqsim shikenan to shine sai kuma idan mutum ya to yana yin waslu misali huwa ahlut taqwa wa ahlul maghfirati la uqsimu bi yawmil qiyamah to shikenan shi kuma nan in yazo yaskutu indaha zai yi shuru ne a nan gurin sai ce wa ahlul maghfira la uqsimu bi yawmil qiyama to wannan dai shine fuskoki guda biyu da imamu rashin ya kara akai to abin da zamu dora akai shine karatun shi wancan dan uwa mai tambaya ansar da za a bashi kai tsaye kan tambayar da yayi wannan abin da duk muka yi a baya shin fada ce yanzu ne za a zo kan ansar sa kan ha'i ko in ce hakuri wanda a hafsu ake daddaure su ake musu dauri amma mu a warshi ana musu wasali kasa shine kisra ana jan su shine malamin yayi babi ya sa sunan babun babu ha'il kinaya babi zai bayanin ha'i ta kinaya wacce ake kamar ha'i wacce ake boye ta misali ta wakilin suna kawai shine suke ce mata ha'u damir ko kuma ha'u sila to shine sai yake fada yake cewa wasil kasraha arjih wa alqih wa yattaqih ma al kasri fi qafin bi yattaqihin jala wa fil kahfi ansanihu bil kasri ha'uhu ومعه عليه الله في الفتح فأقلا to wannan baiti biyun su ne wa'ancan hakuri guda hudu wanda shi imamu hafsin yake daddaure su sai yake cewa to idan ka zo wasil kasraha za ka yi sila za ka sadar da kisra ta, ta, ta, ta wannan hakuri za ka yi kisra a ƙasansa suwa ne ne za ka yi sai ce akwai arje wa alƙe wa yattaƙe wannan guda ukun arje qalu arjihi wa akhahu wa arsil fil madaini hashirin ta cikin suratul a'raf kenan izin qalal mala'u da kuma qalu arjihi wa akhahu wa ba'ath fil madaini hashirin wa qala allazina la yarjuna suratu shu'ara'i to wannan yace idan ka zo a warshi zaka yi kisra ne zaka sadar da wasalin ka hade ka ja ba tare da kai dauri akai ba shine ya faɗa arji wa alqi yawa sai fa alqihi ilaihim thumma tawalla anhum fanzur ma za yarji'un fa alqihi ilaihim thumma tawalla anhum fanzur ma za yarji'un wanda yake fada izhab bi kitabi hadha fa alqihi ilaihim thumma tawalla anhum fanzur ma za yarji'un a riwayatu hafs in kazo izhab bi kitabi hadha sai ka ce fa alqih ilaihim alqih to shine sai malamin yake fadawa bambancin da yake tsakanin ita hafsu da ita warsu shine idan ka zo nan gurin maimakon ka ce bi kitabi hadha fa alqih ilaihim sai kai waslu ka sadar da wannan hakuri da kan mai ruwarsa sai ka ja ka ce fa'alƙihi ilaihim har da madama a gurin maddul ja'izul munfasil za ka ja ta harka shida a wannan gurin sannan sai ka huce ilaihim fanzur ma za yarji'un a cikin suratun namli izu kuma qalu anuminu to sannan sai ya tafi na gaba ya ce wa yattaqi da kuma wa yattaqi wa man yuti Allah wa rasulahu wa yakhsha Allah wa yattaqihi fa ulaika humul faizun a riwayatu warshin to shi a hafsu sai yake cewa wa yattaqi wa yattaqi to shine sai malamin yake faɗa cewa idan ka zo wannan wa rasulahu wa yakhsha Allah wa yattaqi din zaka ce wa yattaqihi wa yattaqi hi ki din zaka yi kisra ki sannan ka ce hi shine ma'al kasri fi qafin bi yattaqihin jala yawa yace tare da yin kisra a ƙasan wannan ƙaume ruwar ta yattaqihi ki din a yi kisra a ƙasanta sai kuma a ja hakurin a yi masa damiri abinda muke cewa damiri a tsangaya lamiri to wannan shine abin da ya faɗa kan wayannan guda uku sannan sai ya haɗa da kuma wanda suke zuwa da rufu'a a hafsu mu kuma a warshu da kisra ake karanta su sai ce wa fil kahfi an sanihu bil kasri ha'uhu wa ma'ahu alaihu allaha fil fathi fa'aqila idan ka tafi cikin suratul kahfi yace fil kahfi an sanihu a cikin suratul kahfi akwai wa ma an sanihi illa shaytanu wanda a hafsu ana karanta shi da wa ma an sanihu illa shaytanu an azkura a hafsu kenan mu kuma a warshu ana karanta shi wa ma an sanihi ko wa ma an sanihi hi ba hu ba to shine shi ma yake faɗa sannan wa ma hu alaihi allah fil fatihi faqila wa manawfi bima ahada alaihi Allah fa sanutihi ajran azima kuri ta cikin suratul fatihi izin ma khalaqana to wannan wa manawfi bima ahada alaihi Allah din hafsu ana karanta ta ne da alaihullah alaihullah to shine yake faɗa maka cewa mu a warfi idan ka zo zaka ce alaihillah ne shi ma in ka zo ka hada da shi ka ce alaihillah fil fatihi ta cikin suratul fatihi fa aqila ka hankalci wannan to wannan dai a takaice shine bayanin ha'i na kinaya kenan zan ce ko kuma ita waccan ha'i ta lamiri ha'in lamiri ake cewa mafiya damun ana ce masa hakuri mai lamiri to wannan shine a takaice abin da malamin ya faɗa to duba da yanayi na lokaci ba ina tunanin ba zai yi mu tsallaka mu ci gaba ba na ga kamar mun taho cin rabin lokaci za mu ɗan tafi hutun rabin lokaci sannan sai mu dawo insha Allah sai kuma mu dora girma kowar rike Qur'an ba zai tsiyace ba wane mutum maganar subhana mai girma kowar rike Qur'an ba zai tsiyace ba Allah da kai ni ka fara batu mafi girma dangon kadai na amin tunane mai alfarma baiwar da kai mani da ka daɗo ta yanzu ma bangar kuwa ta tsari dan zan shige fama ka nufa na cin mahako ba dan iyawa ba wane mutum maganar subhana mai girma kowar rike qur'ana ba zai siyace ba karo dugu na salati da bai kidayo ba kun wanda alkadarinsa ba zai misalto ba, khairul anami da bai taba kuskure san ba, ta diyan gidansa da matayansa ba wai ba, ta sahabu dan ba san su da saba manzo ba wane mutum maganar subhana mai girma kowar rike qur'ana ba zai siyace ba yayan wa ku kawai ta ku ƙara sauraro ku ji baitukan da yau na nufaci in rero da akwai bayani mai falala da zan tsaro kowa ya bude bulutus ɗinsa zan turo saƙon da in kai alhamdulillah alhamdulillah muna gode Allah mun barkan mu da dawowa cikin wannan shiri na taskar alqur'ani to alhamdulillah mun gama da waccan magana ta ansa dan uwa mai tambaya ba mu sani ba ko in Allah ya sa mun samu wani lokacin sai mu dora kan ci gaba da bayanin wa'annan bambance bambance wanda suke tsakanin riwayatu warshin da kuma riwayatu hafsin to kuma akwai wani dai alkawari na gaba shi ma wanda in ban manta ba mun dauke shi a dai sati biyun baya da suka wuce na maganar tattaunawa akan wannan littafi mai girma na gwaninmu gwani malam muhammadu mai kumsa ɗorayi wanda gwani isa ahmad ka shahara ya ɗau alkawari ko in ce mun ɗau alkawarin cewa insha Allah idan muka samu dama yan uwa yadda suke ta tambaya kan wannan littafi muhimmi na harjin alkur'ani da kuma wasu ilmai masu zurfi wanda shi babban gwanin namu ya rubuta a ciki da kumsoshi ne da waƙe-waƙen kumsa da sauran abubuwa dai muhimmai wanda sai dai wanda ya ga wannan littafi to alhamdulillah muka yi alƙawarin cewa Allah da zamu dan tattauna a kansa koda dai dan kaɗan ne ba da yawa ba duba da cewa littafi ne babba mai mujalladi biyu ko in ce mai sufuli biyu kuma shafin kowanne ya fi ɗari biyar da wani abu Allah in ka haɗa shafi a mujalladi biyun nan kowanne ka haɗa su su biyun nan za su baka wajen shafi dubu ɗaya da wajen ɗari ɗaya ko da ɗari biyu ko da wani abu kafin ɗarin to kuma wanda alhamdulillah shi gwani malam mai kumsa dama tun a asali kowa dai ya riga kawai wanda ya riga ya san shi ya san shi malami ne wanda yake Allah ya masa baiwa da gasken gaske kuma malami ne wanda yake yana da gashi dattijo ne ya kwashi shekaru da yawa amma yana da wayewa mai yawan gaske ta cewar da abin da Allah ya sanar da kai wanda zai amfanar da al'umma annabi sallallahu alaihi wasallam to ka yi ƙoƙari ka ɗabbaka koyi da kuma aiki da faɗin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yake cewa ballugu anni walau ayatan din nan ku yi ƙoƙari ku isar min da ko da aya ɗaya ne cikin abin da kuka sani na addini to malam ya duba da wannan yasa tun farko malami ne mai rubuce-rubuce alhamdulillah ya rubuta littafi ni na san tun lokacin da ana rubuta wannan littafin harji tun bai huce shafi goma sha ba in aka rubuta a fitowa da 'yan uwashi su amfana tunda na farkon da aka yi haka ake yin su 'yan ƙananu ba su da yawa sosai kuma tattauna abubuwa muhimmai a ciki aka kawo harji masu sauƙi sauƙaƙa ba ma a kawo masu yawa daga baya aka yi wani mai ɗan tudu kaɗan haka wanda ina ji shafin ya kai ɗari da wani abu daga baya aka kuma buga wani daga baya aka buga wani wanda littafin dama gaba ɗaya yana sa masa suna tuhfatul qurra'i da kuma tuhfatul qurra taysirur rahman kamar haka da yake abin nan tuhfatul qurra'i wa taysirur rahmani haka yake sawa littafin suna wanda wannan littafi tun daga farkon sa idan mutum ya karanta ya ga muqaddima kenan zai ga cewa lallai aiki ne wanda aka shato shi babba mai girman gaske wanda idan ba manta ba kafin littafin malam mai kumsa littafi dai na harji wanda muka sani wanda aka buga shi ina tunanin littafin Sheikh Malam Abba ne Liman Malam Abba Maradi babban gwanin nan na alkur'ani kuma babban shehi na ilimi wanda duk wanda na ce Sheikh Malam Abba insha Allah a fage dai na alkur'ani da wuya ɗaiɗai kuna yadda ba san shi ba ya riga Allah ya masa rasuwa za mu ji a cikin shirin nan da wuya mai shiri ɗaya biyu uku ban faɗi ɗansa ba gwani umar maraɗi wanda muke ce da shi umda to wannan littafi na laɗa'ifur rahman na shi marigayi shi mal abu Allah ya ji kansa Allah ya masa rahama kusan shi ne wanda za mu ce dai muka buɗe ido muka san shi na harji wanda aka buga shi a buge kuma 'yan uwa da yawa suka mamallaka. to to amma akwai bambance-bambance da suke tsakanin shi wancan da wannan to shi wannan na malam mai kumsa littafi ne wanda malam ya yi ƙoƙari ƙwarai da gaske wajen tato abubuwa waɗanda suke muhimmai wanda suka suka damu dukkan wani mai karanta alƙur'ani da dukkan wani ɗan tsanga wanda kuma idan mutum ya ƙoƙari ya riƙe waɗannan abubuwan na alƙur'ani to lallai insha Allah dai wani abu Allah ya ce masa shi a cikin harkar alƙur'ani zai yi wahala a dai tsangayanci a tsarin karatu da muke da shi na tsangaya saboda littafi ne wanda ya ɗauki misali kalma-kalma irin wannan tsarin da ake na wannan harjin nana to bambance-bambancen da wannan namu bambancin kurum shine zan iya cewa shi wannan namu gwani ibrahim da har Allah ya saka masa da alheri Allah ya kara masa fadin kirji yana iya kokarinsa wajen cewa harji komin yawansa a yi masa babi babi fasali fasali a ce wa'annan karatun gashi iri ɗaya ne amma wani watakil ba ce ta raba su misali kamar birrahmani da lirrahmani da minar rahmani to irin wannan irin wannan da alar rahmani da kuma ilar rahmani to kowanne ka kawai muka ce rahmani aka yi shiru to wancan ɗin kawai za a kawo su ne gaba ɗaya a jere amma shi wannan na nan wanda ake gabatarwa a cikin wannan shiri mai albarka na taskar alkur'ani za mu ga cewa an yi musu kamar babi babi fasali fasali kowanne in aka ɗauko sai a ce to minar rahmani su kaza ne bin rahmani su kaza ne lir rahmani su kaza ne alar rahmani ma haka ilar rahmani ma haka minar rahmani ma haka to haka in aka ɗauki sauran to shi kuma wannan littafin in aka ɗauko gaba ɗayan su za a kawo kuma malamin ya yi ƙoƙari ƙwarai da gaske wajen surori makiyai da madaniyai ya waro harjinsu misali aka ɗauki suratul baƙara ko in ce suratu fatiha makiyatun waya sabo ayat kaga ayat ta bakwai ce to idan akwai wata sabo din za a sa in babu to za a sa ita ɗaya ce kawai ka gani sai ka wuce ta gaba sannan misali suratul baqarati madaniyatun waya mai atani wa khamsun wa samanuna aya a riwayatu warshin to ita ma yin ita kadai ce shikenan zaka ga an tsallaka ta gabanta in kuma su biyu ne sai a kawo yar uwar a kusa da ita to haka mallan yabi wannan tsarin bakara ita ɗaya ce ali imrana ita ma mi'ata aya ita ɗaya ce Aha, suratul nisa'i 175 aya ita ma ɗaya ce haka to amma masu guda biyu biyu masu guda biyu masu guda biyu da masu guda uku ko hudu ko biyar to duk sai ya bi wannan wanda wannan shi ma abu ne muhimmi wanda yana wahal da wani lokacin musamman ɗan tsangaya masu rubutu to wani lokacin akan sami iskali haka da rikitarwa wajen fahimtar surori da kuma wannan ɗinsu. Uh, da kuma adadinsu to amma malamin ya yi kokari kowace sura in ya kawo in ita ɗaya ce shikenan in su biyu ne zai kawo yar uwarta a kusa da ita a haka aka yi aka gama sai a ɗau misali alif lam mim alif lam mim su ne su shida ne akwai ta kaza akwai ta kaza akwai ta kaza akwai ta kaza guda shidan nan sannan sai a ɗauki misali kamar alhamdulillah wayanne ne suka faru a farkon sura sai a ware su wayanne ne suka zo masu alhamdu masu irin wannan irin wannan a haka yabi sannan aka zo kumsa almustaqima malam sai ce to almustaqima misali za a ce za a ce za a ce yana faɗa yana yana yin wani wata gambiza sai ya ce kamar su uku misali ko su biyu sai ce wani lokacin zan ce muku su biyu ne amma wani lokacin ina haɗawa da kaza shikenan sai a ɗauko ɗayar wata ake yin haɗin gambizar da ita sai a sa to ko da mutum ya gani sai a ce to ana haɗin gambiza ni dama ana so a gane ma wacce ta yi ma ta yi kunsa a gurin to haka in aka ɗauka kowanne kuma ya ɗauki harafai harafai misali harafan huruful hija'iyya harafan alu'an baki da ake cewa ya ɗauki wannan harafan alifin bawan ɗin kowanne ya bi wanda ya zo a gaban aya guda kaza ne wanda ya zo a gaban kumsa su kaza ne ya waro waɗanda ba su zo a gaban kumsa ba kwata-kwata ya waro waɗanda ba su zo a gaban kuri ba kwata-kwata aka ware waɗanda kuma suka zo misali ghairil magdubi da gafirin zambi wannan su biyu ne kawai gan baki a gaban aya to haka ya biye biye biye biye haka malam ya biye biyan ya biye yin yana sosai da gaske aka yi wannan littafi cikin shafi dubu ɗaya da wani abu littafi mai mujalladi biyu Allah ya saka masa da alkhairi Allah ya ƙara masa lafiya sannan malam ya kokari kwarai da gaske wajen rubuta mairam wanda mairam ina faɗi cewa shine kamar aya ɗari daga farkon fatiha misali zuwa zuwa zuwa aya ɗari ta farko mairam sannan idan kumsa ce mairam ɗin kumsa shi ma daga farkon fatiha zuwa kumsa ta ɗari daga almustaqima zuwa kumsa ta ɗari shi ma mairam misali kamar da Allah ya zakaruna ta ya bari adama la yaftinannakum shaydanu kaga mairam ne a nan gurin sannan daga nan to haka malamin da ya bi shi gwani malam Muhammadu mai kunsa haka ya biye wannan kokari kwarai da gaske wajen ya ga cewar ya fitar da wayannan al'amura irin yadda ya kamata ya fitar da su wanda kuma dukkan wani dan tsangaya wanda yake karatu da allo ko yake rubutu da allo zai tabbatar da cewa lalle malam yayi babban kokari wanda kuma idan mutum yayi amfani da shi lalle zai sami ci gaba zai kuma samu sauki kwarai da gaske to ina tsaka da cikin wannan tattauna kurum sai ga manya-manyan bakin namu ko in ce ga manyan gwanayen namu na shirin da kuma wani gangame man bako wanda ba zan faɗe shi ba sai in ta zo kansa amma dai yanzu zan ce akwai gwani isa ka shahara gashi ya karasu alhamdulillah dama tun wancan satin mun faɗi cewa hadari da aka samu ya shi lafiya kalau alhamdulillah inda suka samu raunin ma da sauki sannan a tare da shi akwai gwani fudin dan haka shi kuma wancan babban bako shi gwani shi zai faɗi wane ne shi zaman sati biyu na faɗe shi satin da ya wuce na faɗe shi dan haka gwani barka da zuwa alhamdulillah alhamdulillah rabbil alamin والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته to alhamdulillah muna ba yan uwa gaba daya haƙuri na rashin jin mu ɗan lokuta wannan kuma ya faru ne sakamakon abubuwa da da suke ta yin yawa na rayuwa yau da kullum sannan kuma yau din nan na biya ta gidan gwani ibrahim mai tsahara domin tahowa tare sakamakon mun yi magana akan tahowa tare to kuma al'amura irin na rayuwa jiki da jini haka sai zamo wata 'yan matsala ta haka ta wata ta shafi gida ta fitar da shi daga cikin gidan ya je don magance ita matsalar to wannan shi ne dalilin da ya sa gaskiyar lamari ba mutu tare da shi ba to kamar yadda kuka ji gwani abdulbasit yana magana bakon da muke tare da shi bako ne a zuwa shi wannan gidan rediyo namu mai albarka to amma shi ba bako ba ne a wajen mahaddata alkur'ani duk inda suke musamman duk wanda suke a cikin tsangaya shi bakon namu shine wanda ake kira ainihin gwani a isa wanda yake garin bauchi amma yadda za ka gane shi shine a ce dogon tilawa so da ka ce dogon tilawa sai zamo kowa in Allah ya so da ya ji sunan kuma ya gane shi gaskiya ne gaskiya ne to alhamdulillah muna godiya ga dukkan yan uwa na sassa daban-daban da suke ta yi mana addu'a akan abubuwa da suka faru na matsaloli da muka samu akan mota wanda gaskiyar lamari wannan ya ƙara nuna adadin ƙauna da take a tsakaninmu da su al'umma gaskiyar lamari babu abin da za mu cewa mutane sai Allah ya saka musu da alkhairi amin amin sannan kuma mun zo mun da shirin gwani yana cikin wasu maganganu masu matukar muhimmanci ga kuma lokaci ya ja saboda haka idan muka duba za mu ga lokutan da ake ba su masu saurare har ya zama saura dan dakika kaɗan ya zama an shige shi to zan yi amfani da wannan dama sai in ba shi dogo a wanda ake kira dogon tilawa a sallama da mutane kuma a ji shi sannan kuma a ji abin da ya tsaraba da ya zo da ita wa insha Allah gwani bismillah
alhamdulillah rabbil alamin arhamani rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين amin اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم يوم أوا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh muna godiya da dukkanin wani gudumawa da yan uwa suke kula da mu akan wannan sha'ani kuma gidan rediyo na aminci muna godiya da irin tallafi da suke bamu da kuma girmama malamanmu da suke yi da kuma wannan shiri da ake ta gudanar da shi a cikin nishadi alhamdulillah dukkanin wasu makaranta na sassan Najeriya da ko'ina da ko'ina suna miƙo muku addu'a da kuma godiya da kuma irin kula da mahaddata alkur'ani da girmama malamai da suke yi alhamdulillah to wannan gidan rediyo Allah ya ƙara masa ɗaukaka amin Allah ya ƙara masa amincin dama kuma amincin Aminci ne ne gaskiya Allah ya ƙara masa aminci amin ya Allah duk da dai ba wani bayani zan yi mai tsayi ba tun daga sarki kuma ana cikin hidimomi da sauransu dama ziyara ce na'am mun so mu kawo ta tun kwanaki gaskiya ne to yana rika samun matsala gaskiya ne to tun da yau an zo kuma ana gari eh gaskiya ne to mai girman martaba sarkin Kano eh na tilawa eh, na tilawa ya ce ya ce to ya kamata yau a ziyarci gidan rediyo a aminci
ce zara kana a guda nawa ne a to ya mu sarkin mu eh na tilawa mu sarkin mu ne yayi eh ya kafa yawa mu sarkin mu ne kuma su ma wancan da sarakuna mu ne ai ai ai ai Eh.
dogo ba za mu baka ka fita ka ba sai an jiya za a gane kai ne ka zo sai ka yi tilawa eh sai ka yi tilawa ko arabi ce ko abin da ya samu Gaskiya wata eh kuma- za mu roki masu sauraro su ba mu afuwa ko minti biyu mu kara a cikin lokutan su shi ke dan sai kai mana tilawa a ce lallai dai Ko da dogon su dogon ne musulmi ne.
Eh, ko su ne ko kuma rabin su yadda ya samu Mm. bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضيه إن الذين لا يؤمنون بالآخرة لا يسمون الملائكة تسمية الأنثى وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا فأرج عمن تولي عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم إن ربك هو أعلم من ضل عن سبيله وهو أعلم من اهتدى ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين آسنوا بالحسن كركرا الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا الرمم إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذا انشأكم من الأرض وإذا أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقي أفرأيت الذي تولي وأبي قليلا وأكدي عنده علم الغيب فهو يري أم لم ينبى بما في سوف موسى يقمكم وإبراهيم الذي وتي ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سئم رمى وأن سائه سوف يري ثم يجزيه الجزاء لو في كركرة وأن إلى ربك المنتهي وأنه هو أضحك وأبكي وأنه هو أمات وأحيي وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمني كمكم وأن عليه النشأة الأخرى وأنه هو أغني وأقني وأنه هو رب الشعر وأنه أهلك أهد اللولى وثمودا فما مئرا مدى أبكي قرقرا وقام نوح من قبل إنهم كانوا أمو أسلم أطغي والمتفكة أحوي فكشيها ما كشي فبأي آلاء ربك تتماري هذا نذير من النذر لوليكم كما آسفة لاسفة ليس لها من دون الله كاشفة أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم صامدون كري فاسجدوا لله وعبدوا سورة القمر مكية وحيا خمس وخمسون آية
to yan uwa ko ba komai yanzu duk mai so ya san cewa in ma ka kasa gane dai wani dogon kaka ce dogon Kano yanzu ka san dogon Dogon tilawa ne na bauchi Wane mutum.
to zo daga muna fatan Allah ubangiji ya saka masa da alkhairi Allah ya saka wa iyayensa da alkhairi a kwanan nan haihuwa da aka yi kuma Allah ya albarkaci abin da aka yi kwarai ko na ko manta ban faɗa ba don wancan satin sha'afa na yi haihuwar da aka yi fa wannan sunan da aka yi gwani isa ka shahara aka saka Gaskiya ne.
Eh, sarki aka yi wata fara Allah ya sa kuma ya don kula.
haka don haka masu bin shirin nan muna da bin ku bashin tukwici Gaskiya ne wannan.
to Eh, Allah Allah alhamdulillah Allah ya raya shi Amin, amin.
Allah ya masa albarka Amin to yanzu ina ganin kai tsaye za mu koma gurin masu sauraro a- ko masu sauraron mu Eh, gaskiya kuma ne.
mu ji a- a menene tambaya Gaskiya ko kuma ne.
ƙarin haske ko ƙarin bayani ko kuma shawarwari daga shi wannan shiri namu na taska alƙur'ani Mm.
wanda ake gabatarwa a nan gidan rediyo aminci Gaskiya ne.
kuma don ranar litinin ake gabatar a don ranar a litinin Mm.
ake gabatar da shi wannan shiri kuma zuwa karfe hudu.
uku Mm.
zuwa hudu To.
saboda kamar saurare ga ga ga wani nan sun ma ba faɗi nan babba ina ji yana da nan ya biyu na assalamu alaikum
Salamu rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.
Marhaba, da wa muke tare?
Gwanaye, manyan gwanaye, barkan ku da ainihin duka alkhairi a wannan jiha ta mai albarka.
Alhamdulillah, alhamdulillah, da wa muke tare?
Allah wannan dogon tirawa, Na'am.
da kuma ce dogon mutu, masu alkhairi da alkhairi.
Eh. Ah, Amin ya Allah, amin, amin. Da Kana daga nan makarantar marasari.
Addu'a zajira, Allahu akbar, Allah ya jiga mala.
Kana magana kana magana da ana ce masa Idris Malam Idris, Mahir Gwani, Algwani. Eh, Al- Algwani, ya ya ya yana karba.
Allah sa duk inda za a je a shiga.
Amin. A- a- Amin ya Allah, amin ya Allah, muna godiya.
Wannan tilawa ta ka ta sa wanda an ka ko kuma ce jikokin ka ta sa kowa ya bazama.
Allah Allah saka alheri.
Musamman ma na ce a kai da karatu kowa ya ji kasa.
Allahu akbar, Allahu akbar. Allah ya zaka.
Allah ƙara lafiya.
amin amin amin amin amin amin sufuli tara sufuli takwas biyar biyar biyar hudu uku takwas takwas na alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatu Wani albarka barka da aiki.
marhaba alhamdulillah da wa muke tare
Isa da kanin ya fi doka.
na masha Allah malam Isa ya lamura
Alhamdulillah.
Ya.
Manyan baki.
wallahi alhamdulillah lafiya kalau na Ina dogon barka da zuwa na wani gidi ya rage.
kuma da amin amin Ni gwani ina da wata tambaya guda ɗaya.
to Allah ya sa mun sani
Kana ji ko?
na'am
in ka zo kamar wajen walar wasu za ta zo a wasu za su yi walar za irin su wajen wani zaɓo da mawa gina Mhm.
wajen kamar irin su ne da haka haka kamar radi kenan wani kakka yawa iya kamar raji ka san za a yi masa faɗa ba wasu za su yi masa faɗa ra eh wasu ce la shi ne kuma in ka zo kamar za ka koya wa yaro in ka ci masa raji da kyakya da rufa wasu za ka ci masa wani mm.
shi ne cikin abin da mutumin ya abin ne To shi mas'alar radi a bare bari mu dan yanke waya sai mu ga sai sai sai sai sai mu ga yadda za a yi afwan. Wato wairu Nam.
ai kai yi yi- yi a bayani.
to aka yi kalla to ai a, da yake a, ita badun kamar yadda kuka sani tana daga cikin hu- harafi wanda ya fi kowane harafi ma Wahala.
wahalar faɗa a cikin Mm, har a larabci ma.
har a laraba ma da haka ma ake wa shi yaren larabcin Yana cewa lugatul dot.
a, yawa a, lugatul dot Musamman dai wakati.
Lugatul a, a, dot.
eh, to saboda haka Eh.
a, amma dai a takaice ana faɗa ta fuskoki guda uku Mm.
a ana faɗa ta ta ɓangaren Ɓarin dama gardar dama ko ta eh, hagu ko ta hagu duka.
ko ta duka Ɓangarori Eh, biyu.
ɓangarori guda biyu Mm.
to saboda haka sai ka haɗu ka faɗe ta amma dai shi kamar raɗin ina jin kamar babu shi Eh babu shi Eh, ladin ma babu eh, eh, shi.
laɗin ma babu shi Iya kokarin ya ga Eh, cewa amma ya ce bo ba.
bo Yawwa. Yawwa.
to in Allah ya da Yawwa, ka zai kamanta iya abin da kokari a ake yi.
kamantawa.
Eh, ka- ka Eh, kamanta gaskiya ne, gaskiya amma ne.
ka sani fa shi wannan zadin din kamar da aka faɗa laraba ma yana wahal da su Mm.
wannan shine magana ta gaskiya Ai shi ne ma ma'aikin Allah hadisi yake cewa ana afsahu Eh.
man nataka biddadi.
da gaskiya ne Shi ne mafi fasahar duk wanda yake iya furta ba.
Yawa.
Kowa bai iya ba annabi ya fi kowa iya wa sallallahu alaihi wasallam dan haka amma dai mu iya kokarin mu mu ga mun Eh, mun faifaita.
kamanta. Eh.
Yawa na'am assalamu alaikum. Na'am. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi.
Eh, eh, daga nake- daga dai sanjiyar makarantar margayan ba na sarar ne na ƙara fito Gani gani Idris na'am. Ya Allah. To eh lalle ya nuna. Haka amma ga wani na'am assalamu alaikum.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam wa rahmatullahi.
Ina magana da Zarawa daga Kofa ɗaya.
Na'am madalla malama Zarau.
Da fatan kun yi da lafiya.
Alhamdulillah.
Alhamdulillah.
Lafiya kalau ya lamura.
Gaskiya muna godiya sosai da sosai. Ba zan ma iya kwatanta hujjar da muke jin daɗin wannan shiri mai albarka. ba.
Alhamdulillah.
Allah ya haɗa mu da kowa Allah lada.
ya haɗa mu da lada.
Allah Ubangiji ya ƙara jagoranci Allah ya sa kayya da jannatin Firdaus.
Amin. Amin ya Allah Allah ya saka da alheri. Sufuli tara sufuli takwas biyar biyar biyar hudu uku takwas takwas wannan shine layin da za a iya samu wancan din ya sami tangarda. Sufuli tara sufuli takwas biyar biyar biyar hudu uku takwas takwas. Ai wato mahiru. Maganar radin nan.
Mm.
Ai ana shan wahala kwarai da Ai, ai, ai, gaske. To tana amma dai shi dama har kullun shi alqur'ani karanta shi Mm.
abinda malamai suke faɗa mana shine kowa ya iya kokarin ya ga cewa in yi haka shine iya iya abinda zai iya.
Wani shine magana.
Kawai wannan shine.
shine iya magana ta Kowa ya tsaya iya yadda in an ce daga haka zaka iya ƙara sama da haka ya ce ba zai iya ba to shi ke da wannan shine.
kuma daman akwai harufai Mm.
kamar irin huruful istila kwarai da gaske ka wanda gani suke suna buƙatar kumbura kumburawa kwarai da shi gaske bahaushe a cikin yawancin maganganunsa Babu.
babu Kwarai- wa'annan kwarai kumbura kwarai da gaske kana so ka cewa a a- ba ba Kaga shi eh, ya ce fi ba saba kawai da- yake ta eh, da eh, yau ko ba eh, eh, da larabci eh, ya ce ba sai ba su da ga ɗaɗin.
ga gaskiya ne alaikum salam wa rahmatullah dawo
malam barkan ku da aiki barka ka dai da muke tare
kana magana da Samir Muhammad daga nan Ɗoroyi masha Allah malam kamil
gaskiya na je gumba ko sosai wallahi ina kwanci wallahi sai da tashi zuwa ne masha Allah alhamdulillah lallai tilawa ta yi daɗi alhamdulillah alhamdulillah ubangiji Allah ta kama gudu a zuwa amin amin ya Allah amin amin amin amin ya Allah amin amin to ma da malam kamil Allah ya saka da alheri yana yana ina ina amsawa Allah ya saka ne gwani kamilu Allah ya Amin, saka amin.
ne Allah ya saka da alkhairi.
to ba da to to to ba da la gaskiya ne mai kana magana da ne to so haka a a ka'ida mu ba mu da a, ba mu da bo Mm.
su kuma ba su da da gaskiya ne kaga dole dole sai dai mutum ya koyi So wancan haka dole sai dai ka koyi ka tashi daga da eh ka koma ba daga sa ka koma sa irin waɗannan abubuwan Gaskiya eh, ne.
ko da ka'idan da kake gani gaskiya ne Na.
gaskiya Ba su da ne ka.
ba ka Na.
eh dai ko Na.
ga wani da Eh.
da kashe rediyo kashe rediyon wane ne salamu alaikum ai sai sai sai mu karɓi shi saboda ne- network din ba shi da kyau na ji ba a ji su ba a ji sosai amma ga wani nan na'am salamu alaikum Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
na'am wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh da muke tare Na yi yan baiwa to kan alkhairi a gare ku.
na barka ka dai akaran kullahu Lalle wannan do- dogon ne.
ai lal Irin doguwar tilawa haka.
eh, cikin lokaci dan kankani
To Allah ya saka da aida amma kana da ya kaso ke.
gaskiya ne. to Allah ya saka da alheri wa yaro da wa muke tare Kuna tare da kuna tare da Abdullahi Ariya yanzu bai rage rawa.
masha Allah wa alhamdulillah Allah ya kara daraja.
Allah ya saka da alheri Allah kuku addu'ar fata alkhairi na jagoran shirin.
ai gashi yana jin ka ya ya dan je unguwa Muhammad Sani kenan ai ba sani ya je unguwa ba ya je unguwa To da Allah tambaya ta a malamin nan na farko da yake bayani.
na'am akaran kullahu Yau inda yake cewa yin bismillah wani gurin hmm ya inganta wani gurin kuma hmm ah ba ba kamar kamar na'am je ka je ka bayani
wato kamar malami ne koyar da ɗalibai.
na'am To idan yana so ya ya ya ba su iyakar sura da sura to dole ku sai ya yi wannan bismillah za su gane domin in ba wannan bai musu wannan bismillah ya tafi daga wannan su zarce wannan.
gaskiya ne gaskiya ne ai dama shi maganar ai shi- Wannan kai.
yawwa shi maganar da ake yi ai ana magana ne wannan mutum bayan yayi karatu ba mai koyan karatu ba
To to to madalla. na- yawwa yawwa ana magana ta wanda mutum ya riga yayi karatu dama in mutum ya riga yayi karatu to ai dama shine aka faɗi cewa yana da fuska uku a wannan gurin ko ya haɗe gaba ɗaya da ƙarshen sura da bismillah da farkon sura ko ya rabe gaba ɗaya irin yadda aka saba an yi zo ƙarshen sura ya ce kufu ana had bismillahir rahmanir rahim qul a'udhu bi rabbil falaq wanda shine ake koyarwa a kansa kuma ake yi yau da gobe to gashi lokaci da ya riga ya shiga ya cika dan haka ga gwani sa ayi sallama da yan uwa ga gwani fudailu shikenan sai dubu Ai, kowa lalle yaran ka saka Sai a- masu sauraron mu a nan za mu gintse shi wannan shiri namu na tafsa alkur'ani insha Allah sai kuma wani sati in Allah subhanahu ta'ala mai kowa mai komai ya nufa kuma ya kaddara ya ba mu aron lokacin mun kai muke fatan Allah ubangiji ya saka wa kowa da alkhairi Allah kuma ubangiji ya ci gaba da lullube mu da alkhairi Amin amin.
A A huta madadin lafiya.
malama Gwananu sai ba ko in malam Muhammad Sani da shi Gwananu wani Muhammad Sani shi ma baya nan. Muna godiya assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
Qur'ana ba zai siyace ba. Duk rayuwar mutanen da ta gobe ba kage, Qur'ani ya yi batun gwadabansa ba toge, mai kyau ya bude mai hadari ya sa shinge, da za mu rungume umarninsa ba kwange, ba za mu kunyata yanzu da ran tsayawa ba. Wane mutum maganar subhana mai girma ko